بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na bakwai ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda ya daidai da 19 ga watan hudu hijira ta 2021 miladiya za mu yi darasi na bakwai a cikin darasinmu da muke yi na littafin riyadu salihin a cikin wannan a wata mai alfarma a wannan masallaci namu na ibrahim kunya idan ba a manta ba a jiya mun fara babi da malam ya kulla mana ya ce istihbabul azala inda fasadin nasi wa zaman wa zaman wato babi soyuwar kadaitaka yayin barnar ko bacin mutane zaman da zamani awul khawf min fitnatin fi din ko kuma jin saboda jin tsoro a cikin fitinar a fitina ta addini wa wuqu fi haramin wa shubahatin wani hawaiha da kuma jin tsoron afkawa a cikin haram da shubaha da makamancinsu kuma mun karanta ayar da malin ya kawo a farkon babin mun yi bayaninta mun fara karanta hadisin sa'ad bin abi waqas Allah ya dade shi wanda ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yuhibbul abda taqi al-ghani al-khafi Allah yana son bawa mai taƙawa mai wadata mai ɓoyewa. mun yi bayanin abin da ake nufi da san Allah idan aka ce Allah yana son bawa me ake nufi da wannan ko sannan mun yi fara bayani akan mawadaci da ya ce alagani Allah yana son mawadaci shine aka yi bayani cewar ba wai mawadaci mai kuɗi ba kar talaka ya dinga ganin ko shi Allah baya son sa a ana nufin mai wadata zuci wadatar zuci ko mun yi bayanin wadatar zuci shine cewar mutum ya wadatu da abin da Allah ya kadarta masa da abin da Allah ya wadata shi da shi idan Allah ya baka abu har ya zo hannunka ka ji cewar wannan shine ka rinka jin cewar wannan shine abin da Allah ya rubuta maka shine rabanka kada ka rinka harin na wani har muka ba da misalin waɗanda suka zo neman shari'a wajen annabi dawud sanda yake bauta a kisar mutane masu kiwon tumakai ko dabbobi na sannan abin da za mu so mu ƙara bayani a kai shine alhafi allah yana son bawa mai ɓoyewa ɓoye mai ɓoye aiki alhafi shine wanda yake kaucewa idan mutane a cikin nafilfilinsa kaga sai malamai suka ba da sharhin cewar fin nawafil a cikin nafilfili wannan yana nuni da cewar ba alhafi din nan ɓoye wannan ba ana nufin ɓoyewa a cikin aiki na ibada irin wanda shi wajibi ne a fito a bayyana ba shine kamar sallar jam'i mutum ba zai je ya ɓuya a ɗaki ya dinga sallar jam'i ya ce ai Allah yana son bawa wanda yake ɓoye aikinsa ba wannan ba shi da hujja alhafi a nan gurin shi ne mai ɓoye na filfili shi isa ko na filfili irin waɗanda ake yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a hadisai da dama ya ambaci cewar yinsu a gida ya fi falala har ma yake cewa ku sanya wani sashi na daga sallolinku a cikin gidaddajinku ma'ana ana nufin sallar nafila ko saboda haka shi sa shi ya bayyana mafi yawan aikinsa shine cewar yana yin nafilfilin shi a gida kuma nafilfilin nan duk da yawanci yake ya ba mu wato ya gaya mana su ko ya koya mana su shi ma yana yin su wasu ma ba faɗa ba gani aka yi yana yi amma duk yawancinsu a gida ne duk yawancinsu a gida ne waɗanda suka keɓantu suke da wani lada na musamman su ne irin sallolin dare na ramadan kamar sallar tarawih sallar tarawih wannan ya zo a nassi su hadisin imamu turmizi da sauransu da ya ce wanda ya yi sallah tare da liman hatta yan sarif wato ma'ana har liman ya ƙare sallarsa ya idar ya ba da baya to ladansa kamar ya tsaya wa ladin daren ne ga baki ɗaya to kaga wannan ta kiɓanta da wani lada na musamman shi isa ko malamai suna yin bayani cewar idan ana tambaya aka ce wanne ne ya fi falala sallar tarawi mutum ya yi ta a gida da kuma ya fito yi ta a jam'i za a ce gare ya fito yi ta a jam'i saboda falalar wannan hadisin saboda wanda ya yi ta a gida ba shi da wancan ladan ya yi sallah ta dare ya samu ladan sallar dare ta wannan lokacin amma shi wanda ya zo ya tare da liman bai tafi ba har sai da liman ya idar aka ce shi ya samu ladin ya tsaya wa daren ga baki daya tun daga faduwar rana har zuwa ketowar alfijar ko wannan kaga ba karamin falala bacci ka ko daga nan mutum za yi ta shirga bacci shikenan ya wuce gurin ya sha kuma gashi tunda ma maza Allah ya ce lahu taran fillari kamar yadda aka yi tambaya muka dan yi bayani ran nan ƙarin bayani shine nukudar amsar yankin ansar mu ta ƙarshe a ranar shi zan ƙara jaddadawa malamai da yawa akan hakan suka tafi wanda ya ji yana son lallai sai ya ji ya ƙara yin wasu salloli a gidansa bayan ta liman to malamai sun funin jayar da cewar idan liman ya yi wuturi ya zauna tare da liman ya yi sallama to shi ya tashi ya ƙaro ɗaya kada ya sallama ya tashi ya ƙaro ɗaya kaga shi tasa ta koma raka a biyu maimakon wuturi don haka ta zama shafa'i na haka kaga yana da yana da dama da idan ya je gida zai je ta yin abin da ransa yake so na salloli ya ta yi tun da shi namiji ne namijin duniya sai je abin da yake so a san da yake so a yanda yake so to ubangiji tabaraka wata'ala yana cewa in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir yace idan kun boye sadaka to madalla da wannan madalla da boyewar da kuka yi haka zalika yace in ma kun bayyana ta kuka bawa fakirai to wannan shine mafi alheri gare ku kuma yana kankare muku zunubanku yana kankare yana yi muku yana kankarewa daga Uh, abin nan yana kankarewa daga munanan ayyukanku kuma hakika Allah masani ne daga dukkanin uh, uh, abin da kuke aikata daga dukkan komai to kaga a nan gurin daga fassarar wannan ayar ma an ba da option duka guda biyun da wanda ya ɓoye ɗin da wanda ya bayyana kowanne wancan an ce madalla wannan an ce alheri ne a gare ku don haka duk wanda mutum ya yi ya samu lada ya samu lada amma almuhim shi ma'ana ɓoyewan saboda gudun kada wai riya ta shiga don idan mutum ya zo yana yawaita yin ayyuka na ibada a gaban mutane to komai yana iya faruwa komai yana iya faruwa shi isa a cikin yankin wancan hadisin ake cewa mutum ya yi sadaka hatta la ta'lama shimalihi ma tunfiqu bi yaminihi har wato ainihin wato hagunsa bata san ko ba ta sanin abin da damansa ta bayar na sadaka to wannan sadakar Allah ya fi santa kaga saboda tsananin nuna boyewa ka ba da abu damanka ta bayar amma hagunka bata sani ba kaga ai misali ne tunda hagu ba ta gani hannu baya gani amma sai aka ba da misali da shi saboda da inda aka ce hannu ana ganin tare suke mafi yawan lokuta za ka ga hannuwanka tare suke guri guda ka gani kaga mai carbin nan kaga mai littafin nan ka gani kaga mai alkur'ani a hannu mafi yawan lokuta za ga hannun mutum suna tare guri daya mafi yawa kalilan ne za ka ga hannunka suna abtu wai har duk da yawan saduwarsu a ce ɗaya ta yi abin da ɗaya ba ta gani ba to kaga wannan an isa matuƙa wajen ɓoyewa to allah ya fi son irin wannan sannan wasu malaman suka ce abin da ake nufi da ɓoyewa ɗin nan shine mutum ya kaɗaitaka ya ɓuya a lokacin da fitintunu suke yawa fitintunu suke yawa kuma har fitinar take nema ta shafi addinin mutum cewar kana zaune a cikin mutane ko a cikin wata al'umma waɗanda suka zo suka gurɓata suka zamanto ba sa son allah ko suke wato ainihin yin wasu ayyuka waɗanda wannan ayyukan suna iya bayuwa da su kirawo fushin Allah to wannan aka ce mutum ya keɓanta ya gudu daga cikinsu shi ne abin da ake nufi da alhafi ɗin nan don fitinar ba wai kowace ba amma fitina duk wacce ta zama cewar idan aka bi ta za ta dami mutum a cikin sha'anin addininsa ko za ta fitinance shi a cikin addininsa ko za ta raunana masa imaninsa to nan ya halatta ya gudu daga cikin mutane saboda dalilin wannan fitinar waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi shine mutumin da baya yi mutane girman kai ba shi da girman kai amma mun sha yin bayanin girman kai girman kai shine mutum ya yi girman kai a inda bai isa ba yanzu idan sarki ya taho yana takama ko yana daga kai ana ta gaishe shi ana ta masu faduwa su gaishe shi masu miƙewa tsaye waɗanda suke zaune suna yi masu addu'a masu menene masu kirari wani ba za ka kira shi girman kai ba ba girman kai ba ne saboda dama shi bisa al'ada haka allah ne ya ara masa wata siffa daga cikin irin siffofinsa shi allah don almulku mulki ai siffa ce ta allah shi ne mai mulki sai yake arawa bayansa kamar yadda muka yi bayani a shekaran jiya ne ko jiya cewar akwai siffofi daga cikin siffofin Allah da Allah yakan arawa bayi lokaci-lokaci ko wasu daga cikin bayi to mulki yana daga ciki na haka digarsa ce siffarsa ce sai kuma ya arawa bawa na haka idan sarki zai zo nan ko hakimi ko wani shugaba ya zo nan wato har ma ya zamanto cewar an buɗa masa hanya an buɗe masa an ba shi guri a gaba watakila ma aka masa kujera ya zauna ko a sa masa wata shimfiɗa ta daban wannan ba sunansa girman kai ba ba sunansa girman kai ba shi ainihin girman kai shine aka ce mutum yana ganin gaskiya ya take ta ko kuma a gaya masa gaskiya ya ƙi karɓa wasu malaman haka suka fassara girman kai kuma wannan fassara ta fi dacewa domin shi kasan ana cewa talaka mai girman kai to shi talaka mai girman kai kaga na farko dai dama shi ga tsiya ga talauci kuma a bashi gaskiya a gaya masa gaskiya ko a nuna masa gaskiya kuma ya ƙi karba kaga dukan yi masa yawa to wannan shine abin da ake kira girman kai amma don abin da basarakuna suke ko masu mulki ko malamai ko malamai kaga malami ya taho ana buɗa masa hanya ana gyara masa riga yana dogara sanda malami fa aka ce ba wani ba malami yauwa to nan ba girman kai bane ko liman alaikum salam na'am subhanallah a lalle a wannan kuma kuskure ne da mun wannan shi ma za a kira shi girman kai saboda shi a ka'idar shi al'adar mai mulki ma a shi ba abin da yake so irin gaisuwa a gaishe shi ya amsa kamar rabbul izzati shi wanda yake sarkin mulkin ai kaga yana son gaisuwa yana son yabo yana son godiya yana son bambadanci yana son roƙo eh to kuma inda ya bambanta da da waɗannan kenan so ne eh yana son ziga yana son ziga kwarai kuwa ka ziga Allah ka ziga shi sai ya ji daɗi in kana so ka roƙe shi abu ka ziga shi tukunna kai masa kirari kai masa bambadanci ya sunan abin da maroƙa suke roƙo ko shi ne dai eh kirari kirari yana son kirari kai masa kirari to shi yana son wannan yana son wannan to shi ma dan adam yana son wannan sai dai kuma ya so shedanci kuma wai sai a gaishe shi wai ki amsa to kai wannan to wannan kuma ya zama abin nan ya zama ya zama fanko kenan ga sarautar an bashi kuma a rinka gaishe shi baya amsawa ai mu abin da muka sani shine sarki ko mai mulki in ya kasaita shine duk inda ya zo in ya gama ba a kula shi ba to hankalinsa in ya dubu zai tashi har ma a irin sarakunan dama cewa za a duk a tambayi mutanen nan me yasa ba sa gaida sarki ai an gane me ake nufi in aka ce a tambaye su ko har ma da alama ka gane eh ai shine ga ciro mai sheka ai shi zai ga mana wannan ka gani ai ai za su za su gane kuransu to shine a ce a tambaye su na haka gaida mai mulki ya amsa to shine cikan mulki amma bai amsa ba ai wannan ma alhaji haddu wulakanci sunansa ma wulakanci wannan bayan ma girman kai din sunansa wulakanci kwarai kwa eh ya wulakanta mutane kwarai kwa eh eh sosai da ya saba tsayawa idan yiwu sarkin ya taho ya hawa yana tafiya sosai sosai sosai a fito a gaishe shi yes kuma gurare ne daban-daban akwai gurin da waɗansu malamai ne a gurin suke zuwa su yi masa addu'a wani gurin kuma kamar irin su dandalin fage Allah ji rai sarkin Kano Ado yara da yawa da muna yin hawa a muka je mun gane menene dandalin fage har lokacin da aka zo yan fage suka dan yi dan wani abu irin nasu ne yan fage eh ba wai abin nan bane suka tara bola ya hau kan ya hau kan bola ya tsaya ba yan fage bane sai an samu a kai to mu dai abin da muka sani muke dorarwa shine yan fage yan fage suna son sarki yan fage masoya sarki ne saboda in kai hawan nasarawa babu inda ake yi cikowa cincirundu ko su mahaya babu inda suke fara jin daɗin hawansu sai sun shigo fage saboda a lokacin kamar ma 'yan fage kamar ma ba sa sa kayan sallar su sai ran hawan nasarawa saboda tsabagen son sarki saboda haka idan sarki ya taho tafiya yake ta kasaita guri guri guri guri ya dinga tsaya kenan akwai inda na fuskanta ma da aka zo a gurin ba ba wani babban mutum a gurin da aka tsaya yara ne suka yi cincirindo yadda ka san me zance ne duk sun ci kwalliya an sha jan baki da jagira suna tsalle suna Allah ya ƙara maka imani wala ya ja ya tsaya a gura dogarai za su kore su ya ce a bari suka ja suka tsaya ina guru suka ja suka tsaya eh sarki ne yanzu ba ga shi nan kuwa addu'a ta kama shi ta bi shi to shi ne saboda haka al'adar sarki ko mai mulki a gaishe shi ya amsa sannan wasu kuma suka ce ma'anar wannan alhafi din shine wanda baya yi wa mutane alfahari da dukiyarsa wanda baya yi wa mutane alfahari da dukiyarsa mutum yana da dukiya to kada ya dinga yi wa mutane alfahari da ita ita dukiya Allah ne yake bada ita kuma ba dabara bace take sawa Allah ya bawa ya bashi dukiya babu wayo babu dabara a ciki kawai yana bayarwa ne ga wanda ya so kuma lokacin da ya so sai ya karbe a basa kuma wanda baka zato shi ma sai ya bashi don haka tana da iyaka tana da iyaka iyakarta lokacin da mutum ya faɗi ya mutu ta gama wani kuma iyakar ma tun kafin mutum ya mutu ɗin tun kafin mutum ya mutu ɗin za a ɗauke masa ita yana ji yana gani sai dai ka ji ana cewa allah sarki ne ai dawa ne mai kuɗi ne ya yi sharafi da in yi kaza in yi kaza sai ka ji ana ba da labari a ina yanzu ai duk ya sai da gidajensa yanzu a wani gida yake haya ai a wani gida yake eh, abin nan yake sukwatin haka dai ai ta ba da misali na ba garba dalili Allah ya kiyashe mu yana ɗaya daga cikin mutanen da shari'a aka ce a ji tausayinsa mai arziki wanda ya talauci to shine sannan yau wato wannan su ne bayanan da malamai suka yi don haka a cikin fa'idojin wannan hadisi za mu ga bayanin wato ah, sashi na siffofin ah, son Allah wato ah, idan Allah yana son bawa to ɗaya daga cikin ko wasu daga cikin irin siffofin da bawa yake siffantuwa da su suke nuna alamun cewar Allah yana son sa sannan kuma mun ga wato ainihin ah, soyuwar ko kwaɗaituwa a bisa mutum ya wato ainihin ya, ya- wato ya dinga yin wadata ya dinga samun wadata zuci daga